الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم الخميس biyu ga watan sha'aban hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da ishirin da uku ga watan biyu miladiya tana da dubu biyu da ishirin da uku za mu shiga darasin cikin malikiya a littafin muktasar kare اللهم ثبت جناني واجر الحق على لساني واعوذ بك من ان اظلم واظلم واعوذ بك من ان اغتال من تحتي muna gaban wasa batan nikahu ko muna magana akan idan miji da mata suka yi jayayya suka yi rikici jayayyan nan in ma ya zamo akan auratayyan ake jayayya mun gama da wannan wa'in ma ya zamo akan ainihin biyan sadaki ake jayayya ko kuma ya zamo akan ainihin yawan sadakin ake jayayya ko jinsin sadakin ake jayayya ko sifan sadakin ake jayayya duk in ba ku manta ba mun karanta wa'annan sannan wannan gabar da za mu shiga mun ɗauko karatun akan ana jayayya ne akan cewa akan ainihin jinsin sadakin ko sifan sadakin ko kuma ainihin yawan sadakin ya ce idan a sifa ne ko a yawa ake rikicin idan kafin a yi dukuli ne mun faɗi yadda za a yi in bayan dukuli ne mun faɗi yadda za a yi sannan kuma muka ce in a jinsi ne ga wanda yake da magana don kun karanta a baya za ku samu shi ne yake ala ayya halin dai wasa batan nikahu auren ya tabbata duk inda muka ci kaji mun ce magana zai zama na wani ne hada da rantsuwa in ya rantse auren zai tabbata misali idan muka ce mijin ya fi ta gaskiya in ya rantse to in ya rantse aure ya tabbata za mu tabbatar da abin da yake da waye baya inda aka ce ita ce da magana za ta hada da rantsuwa in ta rantse auren zai tabbata sai a bata abin da ta rantse din akai wala kalamu liyatimatin kuma babu magana ga marainiya safihatin ko yatimati wala kalama li safihatin babu magana ga sahuhuwa duk wannan maganan da muke yi muna magana ne a lokacin da in an zo rikicin ya zamo ita rashidiya ce shi ma rashidi ne amma idan ya zama ɗaya sahuhu ne a cikinsu to shi ba za mu kula da maganan shi ba maganan waliyin shi za mu kula da shi maganan jagoran shi ko wasi ko ubanta ko jagoran alka ko mukaddamin alkali wanda zai zamo shine magabacinta shi zai zo tsaya a matsayin ta rantsuwa ne ma shine ainihin zai rantsu haka shi ma bangaren mijin idan sahuhu ne bai da magana wajen shi shi zai tsaya a matsayin shi kaga nan ko da a ce ita din maganan da ta faɗa ya saba wa na waliyin ba za a kula da maganan ta ba misali ana rikici akan yawan kuɗin sadaki shi mijin ya ce dubu ɗari biyu muka yi alwaninta kuma ya ce sam dubu ɗari hudu ne sai ita ma ta sha mantawa kai baba dubu ɗari biyu ne ba za mu saurare ta tun da ita sahuwa ce yawwa magana na waliyinta ne ita koda ta yi ittifaki da shi mijin maganan da waliyin ya faɗa da shi za mu yi amfani hakan aka yi aka sima wajen shi mijin walau aqamat bayyinatan yau da mace za ta tsayi da shaidu ala sadaƙaini a bisa sadaƙi biyu a kan miji fi akadaini cikin ɗaurin aure so biyu to lazima sun lizimta sadaƙi biyu sun lizimta wa ƙuddira tsalaƙun bainau ma za a ƙaddara shika tsakaninsu wato yau abin da ya faru rikicin da ake yi ta kawo ƙaran kuɗin sadaki ne akan miji ɗaya kuɗin sadaki biyu ya aka yi take so biyu ya aure ta kuma duk bai biya ta kuɗin sadaki ba mun gane ya aure ta bai biya ta kuɗin sadaki ba ga shaidu sun zo sun tabbatar da ya lalle a gamborin galamu ne shaidu mun halarci ɗaurin aurenta kaga an tabbatar da ya aure ta a gambori ko nawa ne sadaki suka ce dinare dubu kaga an tabbatar da ya aure ta a gamboru da kuɗi sadaki ne dinare dubu bai biya ba sai kuma ta ce ai bayan auren mu na gambori ya mutu ya aure ni a Maiduguri ma shi ma sadaki dubu a dinare dubu ina shaidu nan ma ta kawo shaidu suka zo suka shaida tabbas a Maiduguri mu muka halarci ɗaurin auren wane da wance a bisa sadaki naira dinare dubu kaga a kadeni ga shaidu sun zo sun ba da shaidan ya aure ta so biyu a bisa sadaki guda biyu kuma duk bai biya ba to yanzu kaga ta kawo shaidu kenan a kamar bayyinatan ta tsaye da shaidu ala sadaqaini a bisa cewa tana neman sadaki biyu a wajen shi sadaki biyu nan fi a kadaini a kungin aure biyu tun daga shaidun kowanne auren da wayannan suka halarta ba shi wayannan suka halarta ba ka biya aure ta so biyu kuma aure biyu nan duk bai biya sadaki ba to yanzu lazima sun lizumce shi dole sai ya biya sadaki biyu nan gaba da sannan in an zo wa kuddira talaqun bainahu ma dole za a kaddara shika tsakanin su tunda ta kawo shaidu ya aure ta a Gamboru 2010 ta kawo shaidu ya aure ta a Maiduguri 2012 idan bai sake ta a Gamboru ba me ya kawo auren Maiduguri saboda haka yanzu ba zancen shaidun ya sake ta ba dai an tabbatar da ga shari'a aure ta gamboru kuma ya aure ta maiduguri to mu a shari'a za mu kaddara an yi shika tsakani tun da ba a yi shika ba aure ba zai yi ba shine wa kudira talaqun bainahu sai dai kuma wa kulli faqi ta kuma za a kallafa mata bayana ta kawo shaidu ta yi bayanin annahu cewa shi shikan farko din ba da bina'i bayan yayi kwanan aure ya sake ta tunda zai yiwu na gamborin da aka ɗaura aure bata tare ba ya sake ta kaga ba za ta ci sadaki duka ba saboda haka in tana neman sadaki duka na can nan ma tana neman cikakke tunda yanzu gashi suna tare to wancan din sai ta kawo shedin sai da aka yi kwanan aure ta cinye sadaki sannan ya sake ta kaga nan idan ba ta da shaida shi sai ya rantse akan cewa kafin kwanan aure ya sake ta na can shi kenan wancan sai biya rabin sadaki wannan kuma sai biya sadaki cikakke shine za a kallafa mata ta kawo shaidu akan cewa annahu wancan aure na farkon ba'dal bina'i bayan yayi kwanan aure ya sake ta wa in qala asdaqtuki abaki to yau kuma rikicin da ake shi mijin da ya aure ta din da babanta da mamarta duk bayi ne ita an yanta ta amma babanta da mamarta duk bayi ne suna ƙarƙashin bauta na wannan mijin da zai aure ta kaga dama shi sadaki mun ce zaka iya bada farin kuɗi zaka iya bada abun kuɗi shi kuma bawa shi ma kadara ne da kasan mota kasan gida kasan dabba yace shi ma bawa kuɗi ne to idan an zo aure zaka iya bada bawa a maimakon sadaki kamar yadda kasan za ka yi ba da mota ko gida ko rago ko saniya to shi ma bawa za ka yi ba da shi sadaki tsakani na da ke in kin yadda zan ba ki bawa na wane ya zama sadakin ki to yau sai ya zama da babanta da mamarta duk suna karkashin bautan shi suna hannun shi sai kuma zai aure ta aka zo ga taron daurin aure an yi ga shaidu ga komai an yi siga an daura aure an yi komai amma ba a faɗi miye sadaki ba dama ya faɗin sadaki ba sharaɗi ne a wajen ɗaurin aure ba ko to yau kawai sai ga rikici ya tirke ya ce babanta shi ne sadakinta sun yi da ita kan babanta zai ba ta sadaki ya ba ta sadaki ita kuma ta ce bal ummi ta ce ni mama ta muka yi da kai zaka ban sadaki shi kuma ya ce san babanta suka yi to yanzu kaga a nan sai ka koma sharaɗin farko ko kuma ƙa'idan farko a farko mun ce idan ana rikici akan sifan sadaki jinsin ɗaya ne ana rikici akan sifa kowa bai da shaida sai muka ce me halafa wata fasaka ko su rarrantse in kowa ya rantse sai a bata auren kowa ya ce to nan ba an ka lura akan jin akan sifan ake yi tunda shi ma ya yadda bawa zai bata ita ma ta yadda bawa ne amma yau sifan bawan wanne shi ya ce babanta ita kuma ta ce mamarta ku fahimci zancen fa an riga an yi ne da yanzu an zo ne ana muhawara yake to in yadda zan baki baban ki ta ce ba na so ka bani mamata wannan wani abu ne da ba a an riga an yi ne yanzu an zo wajen ɗabbakawa ne ya ce babanki ne sadakin ki da muka yi da ke na baki ta ce a'a mamata muka yi kaga an riga an yi to ina shaida akan babanta ne bai da shaida kai ina shaida akan mamarki ne ba ta da shaida to yanzu ya za su yi sai ya ce me aha shine halafa da shi da ita duk sai su rantse yawwa shi ya rantse billahi lazi la ilaha illa huwa babanki muka yi zan baki ita ma ta rantse billahi lazi la ilaha illa huwa mama ta muka yi da kai zaka bani idan suka rantse kaga dama a can mun can sun rantse za a bata auren ko yanzu gashi sun rantse an bata aure sannan kuma wa a takal abu uba ya intu kwarai kuwa za a bata auren shikenan kuma ubanki ya intu me dalilin yantuwan uban ikirarin shi ai shi ya yi ikirarin uban ke ba ta silagi ka ko duk mutumin da ya mallaki baban shi yana mallaka baban ya yantu saboda haka yanzu ikirarin da ya yi na cewa baban ke ba ta kaga al-iqraru aula min ash-shuhud yana tabbata baban da ya ba ta kaga baban ya yantu uwarta kuma tana bauta tun da ta rantse ita uwa aka ba uwarta ya bata sadaki shi kuma ya rantse baba ne yanzu mun bata aure uwa za ta shiga bauta baban kuma shi kenan ya'in to talikin da yayi fa eh tali wani taliki akan baban shi zai zama sadaki Eh?
eh baban shi zai zama sadaki ba zai ya zama kai shi ya ce baban ce ya bata sadaki Eh.
yanzu kaddara jiya aka yi maganar sadakin da daddare yanzu aka zo ake musu Mm.
shi ya ce jiya da daddare mun yi da kai na baki babanki sadaki ita kuma ta ce san mama ta ka bani sadaki in ya tabbata je da dare baban ce ba ta yana ba ta tana karba baban ya yantu haka ko shi kuma ya ce ya ba ta ta karba Eh.
ai kasance wanda ya ce ya ba ta ta karba baba ya yantu ai kirarin shi ita kuma ta ce san mamar ce ba ta tunda ba shi da mace kowa ya rantse shi ya rantse akan baban ce ba ta ita ta rantse mamar ce ba ta to yanzu kaga tunda kowa ya rantse an ba ta auren yawo to tun da an ɓata auren yaya ai ya yi ikirarin ya bata babanta in ikirarin shi ya tabbata babanta ya bata ai kaga baba ya intu Mm.
saboda haka yanzu a inta baban kuma bai da mata kun gane ne can No, ikirarin da ya yi shi ya inta uban no.
saboda haka yanzu uba ya intu kuma shi kenan aure babu tsakanin sun da karan tsiyaran No.
mun gane wannan No.
shine halafa wa atakal abu uba ya intu to wa in halafat idan kuma ita ce ta rantse shi yake babanta ita ta ce mamarta dama mun ce su rantse ko to yanzu shi sai ya ki rantsuwa ita kuma ta rantse akan mamarta sai mu ce ah, halafa duna ko ta rantse shi ya ki rantsuwa to ataka da mamar da baban duk sun yantu sannan kuma aure ya tabbata ita ta rantse akan mamarta ne shi ya ki rantsuwa dama mun ce duk inda aka ce mutum biyu su rantse ɗaya ya rantse ɗaya ya ki rantsuwa to abin da wanda ya rantse ya yi da'awa shi zai tabbata yanzu a nan ita ta yi da'awan auren nan baba mama ta ce sadaki shi kuma ya ce "Ah, babanki ne sadaki kai ka rantse babanta ne ya ki rantsuwa ita ta rantse mamarta ne ta rantse yanzu tana rantsuwa rantsuwan da ta yi ya tabbatar da mamarta ce sadaki shi kuma rashin rantsuwan shi wannan da'awan da ya na babanta ne ya yanta baban kaga aka tsake da baban da mamar gaba ɗaya sun yantu aure ya tabbata sannan wa wala'uhuma walitakan baban da matar ala ayyi halin duka laha ita ce ainihin walitakan baban da maman gaba ɗaya hannunta zai dawo ka san duk mutumin da ya yanta bawa walitakan bawan nashi haka nan duk mutumin da aka yanta bawa ma shi walitakan wannan bawan nashi to yanzu kaga shi ya ce baban ce ba ta sadaki ko ita ta ce mamarta shi ya rantse ya ki rantsuwa amma da awon shi ya nuna ya bata ne da ya bata sai baban ya intu kaga walitaka na ta ne sannan ita da ta rantse mamarta ne kaga wannan rantsuwan ya tabbatar da mamanta ne ta yantu a maimakon ta kaga da walitakan uban da na ainihin uwar gaba daya nata na ta ne haka nan kuma yau da a ce ma duk sun rantse din aka bata wurin ba mun ce baban zai yantu ba in ya yantu har yanzu walitakan nata ne tunda ya ikirarin da ya din cewa ya bata ne ta yantu tunda ya bata ne ta yantu kaga walitakan nata ne wurin wurin ta zai koma saboda haka wala uhuma walitakan baban da mamar ala ayyalin laha ita za ta mallaki wannan walitakan wannan kenan wa fi qabdi ma halla yau kuma idan ana rikici ne akan karban ma halla sadakin da lokacin biyan shi yayi ana rikici ne an zo yana bukatan a tare ta ce to ya ai baka aiko kuɗin ba yace wani kuɗi kuma ba na kawo miki kuɗin ki wata ce a tir ko kobo bai ba ta ba ya ce ba na zo zauren gidanku na aika an kira ki waye shedan ka bai da shi ya ce da gani sai ke ta ce ta san bai ba ta ba to sai mu duba mu gani yaushe aka yi abin sai aka ɗauko ainihin takardar da aka rubuta sadakin ko kuma shaidun da aka sa ni lokacin biyan sadakin lokacin da ya ce zai kawo sai aka ga lokacin da ya yi da'awan a lokacin lokacin biya ya yi misali ya ce dama ƙarshen wata zai biya ta kudinta miliyan ɗaya kudin sadaki yanzu kuma gashi ƙarshen watan ya yi ne sai suke rikici ya ce ya biya ta ce bai biya ba to kaga lokacin biya ya yi suke rikici ta ce bai biya ba ya ce ya biya to sai mu duba mu gani wannan rikicin bayan ta tare ne ko kafin ta tare ne ake rikicin shine yace me fa qabla dukuli haka ne fa qabla bina'i idan kafin ayi bina'i ne kafin ta tare gidan shi ne ake rikicin lokacin biya yayi ya zo batun tarewa ne ta nemi kuɗi ya ce ya biya ta ce bai biya ba kaga yanzu al'ada ya nuna cewa magananta ne tunda ai da ya biya din da ta tare wannan rashin tarewan ya nuna al'ada ya nuna cewa ta fi shi gaskiya sai ta hada da rantsuwa cewa billahi la ilaha illa illahu bai biya ta ba dole ka wannan kudin ya biya ta sannan ta tare wa badahu idan ko bayan an tare ne ta tare gidan shi an ji ana zaman aure sannan rikici ya faru to nan kuma qauluhu maganan shi za mu dauka tunda in bai biya ta ba ya aka yi na ta samu kudin da ta yi gara har ta tare saboda ta ga ya fi ta gaskiya qauluhu maganan shi za mu dauka ya ce amma fa ina zuwa bari mu gama su amma fa biya minin fihima da rantsuwa a cikin ƙaunin gaba ɗaya in muka ce maganan ta ɗin ne ma kafin dukuli sai ta rantse in muka ce maganan shi ne ma sai ya rantse saboda ka san a shari'a duk inda kaga an yi rikici duk inda kaga an yi rikici alƙali ya ba wa mutum gaskiya to dole sai ya kawo shaidu guda biyu shaidu guda biyun nan in ma shaidu na zahiri wa in ma shaidu na hali dama fasta shiru shaidai ne min rijalikum ba to wannan shaidu biyun in akwai dama ba magana kawai za a tabbatar da magana to idan babu shaidun sai mu koma shaidun hali yanzu anan da muka ce kafin a yi kwanan aure maganan ta za a ɗauka me yasa saboda hali ya nuna tunda ba a yi kwanan aure ba ta fi shi gaskiya kaga ta samu shaida ɗaya sannan biya mini ta haɗa da rantsuwa ta samu shaida biyu in ko bayan kwanan aure ne ya fi ta gaskiya al'ada ko kuma hali ya nuna cewa tun da an yi kwanan aure kawai ya biya ta alama ya nuna ya samu shaida ɗaya sai ya haɗa da rantsuwa kaga ya samu shaida biyu sai ya tabbatar mar da ainihin auren shi to wannan kaji kaulin kafin dukuli a kafin bina'i maganan ta bayan bina'i maganan shi ko to ga abdulsalam shi kuma ko abdulwahab ne abdulwahab shi ku abdulwahab wani babban alkali ne yace kai akwai sake yace illa an yakuna bi kitabin sai dai idan tana tare da littafin ta na sadaki dan ai akwai rubutu da ake yi an zo mu ne nan bamu karama aure ba amma wani lokaci in ka je kasashen laraba za ga akwai takarda musamman na daurin aure da yadda aka yi da waliyai da me to akwai takarda na cewa wannan auren an yi shi a bisa sadaki kaza kuma sadakin nan ya ɗauki ainihin lokaci zai biya kuɗin sadakin an rubuta an ba ta takarda an ce wannan takardan karki yadda ki bashi sai ya baki kuɗin ki ko yanzu takardan bashi ne ai kaga ba za ka ba mutum ba sai ya bada kuɗin sannan za ka bi takarda a yaga ba to yanzu gashi bayan kwanan auren ne amma ta zo da takardanta cewa ga takardan sadakin nan a hannunta to yanzu kasancewan wannan takardan sadakin yana hannunta bai karba ya yaga ba kaga za mu ci to in ka biya ta ya za ka bar takardar a hannunta kaga ta fi shi gaskiya sai a ce ta rantse bai biya ta ba ya biya ta kaga illa an yakuna bi kitabin wannan yana nufin badal bina'i din kenan da muka ce maganar miji wa isma'il shi kuma alqabi isma'il shi ma ya ƙara fashin baki yace bi an la yata'akhkhara anil biqa anil bina'i urfan shi kuma yace kai ko ba takaddar ma sai mun koma wa al'adan inda suke ɗin idan a inda suke al'ada ya nuna cewa ba a biyan sadaki sai an tare to nan ma maganin ta zamu ɗauka ko bayan an tare akwai wannan al'ada yanzu haka wani waje ka ji an ce an bada sadakin dabba saniya mai da ko saniya mai sai a shekara goma ba a bayar ba kuma gashi bayan shi akwai saniya yanzu haka tana garke a ce ko yanzu muka je riga za mu nuna muku amma ko ba za mu nuna ba to in irin wannan ne kaga bayan ta tarin da shekaru rikici ya faru dama al'ada ba sa biya saboda haka har yanzu magananta za a ɗauka ta rantse bai biya ba dole ya biya ta mun gane kaga wannan malaman sun yi fashin baki akan wancan ainihin magana to wa fi mata'il baiti fa yau kuma idan a kayan gida ake rikici ka san gida tarayya ake tsakanin miji da mata su gina usra ko za a ce wannan gidan in ka shiga duk abin da ka gani lalle ne ya zama na ɗayan biyu in ma na kayan mijin ne ko ya zama kayan matar ne ai ba kayan wani bare ko nata ne ko nashi to yau sai aka tirke rikici akan wani abu na kayan cikin gida kayan cikin gidan nan sawa'un ko kayan da ya kamaci mata ne ko kayan da ya kamaci maza ne duk zai iya yiwa akan lifaya ne suke rikici ba mamaki yana sayar da kayan a kasuwa ne ba mamaki a hula suke rikici ai mata ma suna dinkin hula ko ba mamaki akan mota suna suke rikici mace ma za ta yi mallaka mota miji ma zai yi mallaka haka nan dai akan kayan gida suke rikici to yanzu za mu duba mu gani in a kayan gida suke rikici kowa bai da shaida a cikin su yanzu wa za mu ba wa gaskiya shine ya ce fa falil mar'atil mu'tadu lin nisa'i faqat in ka lura dukkan abin da ka sani na gida lalle ne ba zai fita ɗayan ukun nan ba in ma ya zamo irin kayan mata ne wanda al'ada ya nuna wannan abun mata ne suke mallaka wai ma ya zamo irin kayan maza ne al'ada ya nuna maza ne suke mallaka wannan abun ko kuma ya zama abin da kowa zai iya mallaka ne misali kallabi mun san kallabi ai ka san kallabi ba ka san dan kwali to ai dan kwali wannan ai kallabi shine ainihin sunan shi da Hausa to dan kwali ko kuma gele ka san gele ai ko kuma irin ishimar din nan sai kawai ya rike ta rike tana ta sake min yana cewa waye baki dan saboda Allah a al'ada lullubin mata na waye a gida magana mata ne yawa ko kuma irin takalmin mata ko irin abubuwa ne wanda mata ne suke mallakan shi sai ake rikici tsakanin mijin da matar a gida to yanzu wannan abun faɗaci kadai shine wanda in ana rikici ba shi da shaida ba ta da shaida sai mu ce ta fi ta gaskiya ai wannan kayan mata ne ta rantse billahi da la ilaha illa huwa nata ne in ta rantse shi kenan sai a tabbatar mata kaga al'ada ya mata shaida daya ta hada da rantsuwa sai a tabbatar mata kaga nan sai ka duba mafhumi yace wa illa idan ko ba irin kayan mata bane kayan maza ne akan hula ne ake rikici ko akan ainihin babban riga ke rikici kaga hula babban riga irin su sanda irin su rawani ai wannan duk kayan maza ne sai ta ce nata ne ce nashi ne kowa bai da shaida to yanzu a nan falahu shi mijin ya fi ta gaskiya ya rantsi hakanan kuma idan abin zai yiwu a mallaka tsakanin maza da mata abin kowa zai iya mallaka yanzu misali mun ce irin su kallabi su lullubi su imar kayan mata ne ba mun ce irin su rawani su hula babban riga kayan maza ne ko kowanne wannan shi zai rantse ya dauka wannan ita za ta rantse ta dauka to yau ana rikici ne akan tv ko firiji ko fanka ai kaga wannan duka kowanne zai iya mallaka ba mamaki da aka yi aurenta ne aka siya mata firiji da fanka da satellite da ne aka mata ba mamaki kuma da zai aure ne ya kawo wayannan kayan ɗakinsa kowa zai iya mallaka a cikin su to in irin wannan ne ma sai mu ce ya fi ta gaskiya a nan kuma ina al'ada ko hali ya nuna ya fi ta gaskiya saboda za mu duba mu ga gidan na waye ai gidan shi ko kasancewan gidan shi ne kuma abin a cikin gidan shi ake rikici sai mu ce ya fi ta gaskiya ya rantse akan nashi ne tunda kowa bai da shaida sai a tabbatar ma a nan ma akwai malaman da suka yi fashin baki suka ce da saki suka ce kafin a tabbatar mata ko kafin a tabbatar mar sai an duba hali shi ɗin abin da ake rikicin misali fula ne irin tangaren irin yan dubu goma sha biyar ɗin nan shi kuma duk hulunan shi da muka sani irin yan jok ɗin nan ne na naira ɗari uku ko ɗari hudu bai taɓa sa fulan naira dubu goma sai ake rikici kuma a arzikinsa ɗin bai isa sa wannan fulan ba kaga al'ada ita ba aka ce ta ai ta aikin ta kenan ma yar maujin ce to yanzu ka tafi shi gaskiya haka nan kuma idan aka yi juyi ana rikici ne akan sai tilayi da firiji da waya irin kaya wanda wajen miliyan biyu za a hada ita kuma dusa dakin nata ma dubu ɗari ne da kyar dangi ne suka kukuta aka hada dubu hamsin ta sai kayan ɗaki a ina za ta samu wannan kayan ka gani to duk ana lura da wa'annan abubuwan kafin a tabbatar da hukunci ko irin kayan shi din ne za a lura da arzikinsa za a lura da arzikin shi haka ko irin kayan ta din ne za a lura da arzikin ta kafin a tabbatar mata da wannan magana mun gani yace wala hal gazulu idan ana rikici akan gululun mazari ko kuma akan ainihin zare din ba akwai zaren kaɗi da dama ta iyayen mu suke yi ba dama ta yi su aikin su kenan ma kaɗi a gida ta ta a tara mata auduga ta rika kada zare in ta kada zare aka yi irin kimin zare din nan sai a ji a siyar mata shine aikin ta a gida to yau sai suke rikici akan wannan zaren ga zare nan a tare masu saƙa suna zuwa suna siya yau sai suke rikici akan tarin zaren nan ta ce zarenta ne mijin ma ya ce nashi ne ina shaidan ta ba ta da shaida bai da shaida to yanzu al'ada ya nuna ai mata ne suke kaɗi a gida saboda haka yanzu wannan al'ada ya nuna cewa wannan zaren nata ne sai ta rantse billahi da la ilaha illa wa zarenta ne a tabbatar mata da zarenta ta ɗiba ta yi abin da take so da shi shine wala algazalu zare nata ne illa an yasbuta annal kattana lahu rikici ne yake akan zaren tace nata ne yace nashi ne zare dinnan karkure yana fa ba mamaki a samu zaren miliyan guda ma kwarai da gaske kayan naira hamsin hamsin da kuke gani ba mamaki ne ruwa ta wajen shekara ne tana saka kawai yau yanzu zai saka fa to yanzu ya zo ya ce zaren shi ne ya kawo pickup za a ɗiba ta ce sam nata ne na wani naka ne naka ne aka zo ina shaida ba shaida sai muka ce to amma fa kar ku manta kaɗi a gida mata ne suke saboda haka wannan al'adan ya tabbatar da wannan zaren nata ne kaga an gama ba sai ya ce to na ji in ma aka ce zaren ba nawa bane ai audigan ga malam ibrahim ga alkali su suka rike mun ma bunan audigan muka dauka muka saka da na je gambori na siyo suka zo suka ce tabbas muna gani da mu ma aka yi cinikin muka ci la'ada kuma muka dauka muka saka mar kaga ya tabbatar da audigan nashi ne yanzu rikicin ana magana akan kadi ne kenan ko yanzu kaga rikici ya koma kan kadi ba kan zare ba to tun da ya kawo shaidu a kan audigan shi ne alkali ya karbi shaidan shaidun nan an tabbatar da audigan shi ne to yanzu sai mu ce me fasharika ni sai su yi tarayya ita ta rantse a kan kaɗinta ne shi kuma ga shaidun shi a kan zaren shi ne idan aka gama wannan sai su yi tarayya sai mu ce to shi kenan yanzu a yi mana kiman kuɗin zaren kuɗin audigan buhu nawa ne aka ce zaren nan auduga buhu na buhu talatin ya ce kwarai zaren nan zai kai na auduga buhu talatin sai a tambayo auduga buhu talatin kan nawa ne ba ruwan mu da ya siyo kawai yanzu auduga buhu talatin nawa ne sai aka ce gaskiya auduga yanzu ya kai naira dubu dubu kaga dubu talatin sai mu ce to kada auduga buhu talatin kan zai kai nawa sai a ce ai yanzu kowane buhu a ɗari biyar biyar ake kaɗa shi a ɗari biyar biyar ake kaɗa shi kaga kuɗin kowane buhu naira dubu dubu ko kudin kaɗi kuma ɗari biyar biyar sai mu ce to a kasa zaren nan gida uku kaga shi ya linka ta yi shi dubu dubu ita ɗari biyar biyar sai a kasa zaren gida uku an kasa gida uku sai a bashi kashi biyu a bata kashi ɗaya shine fashari kani yawwa wa in nasajat to haka ne ba wa in nasajat idan kuwa ta riga ta saƙa ya zama rigan saƙi fa yau da aka zo ana rikici ne a kan ƙyalle saƙaƙƙe ƙyalle saƙaƙƙe ake rikici a kai ba zire tararre ba sai ta ce wannan ƙyallen nata ne ita ta saƙa abinta to yanzu a nan tun da ta yi saƙa za mu tashi a kan kaɗin zare na aikin mata mu koma kan saƙa dama ai al'adan mata ne suke kaɗi shi yasa muka ce wannan zaren nata ne tun da yanzu mun zo mun samu wasaƙe kuma ta ce ita ta saƙa to kaga kenan ba ita ta kaɗa ba yanzu sai kullifat a kallafa mata bayana ta kawo shaidu akan annal gazla laha wannan zaren nata ne don al'ada ya nuna mata masu saƙi siyo zaren suke ba su suke kaɗawa ba kuma dama mun ce zaren nata ne saboda mun yi amfani da aikin kaɗi yanzu kuma ta nuna saƙa take yi to yanzu za mu tabbatar da wannan saƙa ita ta saƙa tunda mijin ya ce zaren shi ne to sai ta ta shaidu akan cewa zaren ta ne kaga idan ba ta da ainihin shaidu to dole ita sai a biya ta kuɗin saƙinta shi kuma a tabbatar mar da ainihin wannan zaren sai a raba su zamo masu tarayya ɗin ke to wa in aqamar rajulu bayyinatan to yau kuma idan mutum ya zo ya kawo shaidu ala shira'i a bisa siyan ma lahani ba naha ba mu anan naha ya sa ko amma wani nuska me yasa ma laha ba to laha din ya fi kyau anan yace ma naha ma laha abin da ya tabbata na mata ne mun gane in ba kuma ta ba ɗazu mun yi magana akan kayan yana gida ne suka rike suke rikici yanzu kuma kayan mata ne amma ga shaidunsu akan shi ya siyo a tamfofi ne da irin warewari din nan da gazal da jambaki ka san jambaki ai da fankeke ka san fankeke yawwa irin su su fankeke su gazal su jambaki su su su jamfarce ka san jamfarce me jamfarce ana ake yawwa ana sa shi akan farce to irin wa'annan kayan adon ka ga kayan mata ne a gida ko kwalliya.
to sai ga shedun shi akan cewa shi ya siyo kayan shi ita kuma ta ce sam nata ne ba nashi bane mun gane kaga ya kawo shedu ala shira'i akan siyowan malaha abin da dama kayan irin nata ne kaga a gida ne ake rikici za mu ce ta fi ka gaskiya ta rantse ko to ga shedun shi akan siyo kayan shi ai mutum yana so ya kara aure ba yana tanadi ba zai iya siyo irin wayannan abubuwan kuma a ɗakin ta din zai iya ajiwa sai me warai kuwa da ba kiransa bane zai rika ajiyewa kawai ya ta rike ta ce nata ne to sai ga shedu ai abdullahi da malam sharif tare muka yi suka ce kwarai ko da mu muka je muka siyo na maso suke aiki shi suka ce da to kaga yana da shedu akan cewa shi ya siyo kayan shi to yanzu a nan ya fi ta gaskiya halafa sai ya rantse a tabbatar mar da abin shi duk da kayan mata ne halafa wa ubiya lahu bihi in ya rantse sai a mar hukunci da cewa wannan abin nashi ne ba nasa bane kal akasi kaman akasin haka irin manyan rigunan nan ne irin askabi din nan da huluna da rawani da waye-waye kawai suke rikici kaga mun ce in kayan maza ne ya fi ta gaskiya zai rantse ko sai ta ce ya za ku ce ba na bane aka ce ajiya to ai kayan maza ne ta ce to amma fa ga alkali ga malam ibrahim su ne sheduna da su muka je na siyo kayana na kawo aka zo aka tabbatar da cewa ita ta siyo kayan nan a kasuwa ta kawo to yanzu ta fi shi gaskiya sai ta rantse akan cewa nata ne ya tabbata nata shine kal akasi wa fi halfiha a cikin rantsuwanta irin wannan din shine yace tawilani an yi tawili alhamdulillah la sangre Amin.
mhm